أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذو العر المنجد والبدء الشديد الهادي سهود العبيد إلى منهاج الرشاد ولا مسلك السديد المنئم عليهم بعد شهادة التوحيد براسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد أسالك بهم إلى اتباع رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار صحابه الأكرمين المكرمين بتعيد وتسديد المتجلي لهم في ذاته وافعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع هو شهيد المعروف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ند له منفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيم لا انقدام له دائما لا انسرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بأنوت الجلال لا يقرأ عليه بالانقضاء والانفصال يتسرم الآباد وانقدار الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأنه تعالى مريد للكائنة مدبرا للحادثة فلا يجري في الملك ولا ملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نبأ أو رر إيمان أو كفر إرفان أو نكر فوز أو قسران زيادة أو نقصان طاعة أو إسيان إلا بقرائه وقدره وهجمته ومشيئته فما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفتة ناذر ولا فلتة كادر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا رد لحكمه ولا معاقب لقضائه ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على دعاته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحرقوا في عالم الزرد أو يسكنوها دون إرادة ومشيئته لعجزوا عن ذلك وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في آذانه لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجيت في أوقاتها كما أراد في آذانه من غير تقديم ولا تأكل بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبديل ولا تغيير دبر الأمور لا بترتيب الأفكار ولا تربص الزمان فلذلك لم يقله شأن عن شأن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلق أنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الهرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية وهو ياقوتة أهدية ذاتك السمديات وأين مظهر صفاتك الأزلية فبك منك صار حجابا عنك وسرا من أسرار غيبك وجبت به عن كثير من كي هو كنز المدلسم والبحر الذاكر المدمدم فنسألك اللهم بجاهه لديك وبكرامته عليك أن تؤمر قوالبنا بأفعاله وأسماعنا بأقواله وقلوبنا بأنواره وأرواحنا بأسراره وأشباهنا بأهوال وسرائرنا بمعاملته وبوادننا بمشاهدة أبصارنا بأنوار مهيا جماله وكوادم أعمالنا في مراتها حتى نشهدك به وهو بك فأكون نائبا عن الهدرتين بالهدرتين وأدل بهما عليهما ونسألك اللهم أن تسلي وتسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره وتجمعني بهما عليه وتقربني بخالص ودهما لديه وتنفعني بسبب ما نفعت الإيتقاء وتمنعني منهما من هذا الأفجع لأنه سر المسون ولجوهر الفرد المكنون وهو الياقوتة المنطوية عليها صداف المكنونتك ولغيهوة المنتقى منها سنام المعلومتك فكان غيبا من غيبك وبدلا من سر ربوبيتك حتى صار بذلك مظهر النسل اللي به عليك وكيف لا يكون كذلك وقد أخبرتنا بذلك في موكب كتابك بقولك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فقد زال عنا بذلك الريب واصلا الانتباه وجعل اللهم دلالتنا عليك به ومعاملتنا معك من أنوار متابعته ورضى اللهم على من جعلته مال الاقتداء وزيرت قلوبهم مسالي الهدي والمطهرين من رك الأغيار وجوائب الأكدار من بدن في قلوبهم درر المعاني فجلد قلائد تحقيق لآل المباني واقدرتهم في سابق الابتدار أنهم من أصحاب نبيك المكتار ورريتهم الانتصار دينك هم سادات الأخيار ورائد اللهم مزيد روانك عليهم الآل والعشيرة والمقتفين للآثار وغفر اللهم ذنوبنا ووالدنا ومشايخنا وإخواننا في الله وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين منهم وآل الأوزر أما بعد
المثل السادس والعشرون معارفه وعلومه صلى الله عليه وسلم
wannan fasali ne wanda zai mana bayani dangane da mu'ujizozi na wannan annabi na da abin da ya faru ga annabi ya zama ya keta al'ada sai a ce mu'ujiza idan awwali ne aka samu abin kuma sai a ce wato karama to za ku ji irin darajoji na abubuwa na sirri wanda Allah ya sanar da wannan annabi namu ومن معجزاته الباشرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم ومن معجزاته الباهرة yana daga mu'jiza mai rinjaye na wannan annabi namu wanda Allah ya bashi ayatun zahira ma jama'ahu Allah lahu abinda Allah ya tara wannan annabi namu min al-ma'arif na dangane da sannai al-juz'iyyati kowanne ilimi a yi juzi'i juzi'i juzi'i wal ulumu da ilimai kulliya baki daya almudarkatu zanniya wanda ake da kansu da tsammani wal yaqiniya aw al asrar al batiniya wal anwar al zahiriya wannan abinda Allah ya bayi na ilimi da za a gwada ilimin annabi da duk ilimin mutanen duniya da lahira kaman ka ajiye teku ne a gefe daya na duniya gaba ɗaya kuma ka ɗauko ruwa kofi ɗaya to ko haka ma bai kai ba ko kuma a wannan rairayin duniya a haɗa hibiri ɗaya ka ce a ciki za ka ɗauki ƙasa ƙwaya ɗaya to haka ilimin da Allah ya ba annabi manyan malamai sun gaya mana akwai malamin da muka zauna da shi a Kano Allah ya sa yake ba mu labari to malam Mamuda babban laye muna zaune da shi muna fira muna ɗalibta a ƙarƙashin sai ya ce a allan lauyin mahuzi to mana ce gida allan lauyin mahuzi abin da ya gaya na mana ya ce allan yana da sidira sidira dubu talatin da allan sidira sidira sidira na allan dubu talatin da biyu ne daga ciki sidira dubu talatin da biyu ɗinan duk abin da Allah ya ɓoye ne kayansa a cikin sikira dubu ɗayan ba talatin da ɗaya ba a dubu ɗayan in aka ware sidira ɗari a ɗarin goma a goma biyar a sidira biyar ɗin duk annabawa dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu duk sun taru ya ce ba su gwaguyi abin da ya kai sidira biyu ba abin da suka sanin ma suka gwaguya bai fice layi biyu ba bai fice layi biyu ba a layi biyun sidira bi kai sai guntuwar sidira layi bi da guntuwar sidira wannan sidira ɗayan ma wanda ya ɗan higa ya gwaguya kaɗan a ciki sai da na ali ya sa annabi ya ce ana madinatul ilimi waliyun babuwa sai da na alihi ne birnin ilimin annabi ya ce yi ne birnin ilimin Allah sai da na ali ya ce yi ne kofar ilimin duk wannan ilimai ilimi ne na gaiba wanda Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya annabawan sun haskaka ne da hasken annabi dubu ɗari da ashirin da hudu duk wanda kaga ya yi haske to hasken na annabi ne ko annabi adamu da kaga an ji an rasa na an gai da hi ba hi aka gairu a haƙiƙa ba hi ba ne hasken annabi da ya fito da hi a aljanna yana gadon bayansa malayaku da suna sahu a bayansa suke sahu in kun duba hujjatullahi alal alamina fi mujizatu sayyidil mursalina sai ya roki Allah mai da hasken zuwa goyinsa da aka mayar goyin mala'iku ne aka ce fa sajadu li adam ku yi sujada ga annabi adamu a zahiri amma ba da ni hasken da annabi adamu yake dauke da shi na wannan annabi namu ku zo ku rusana wa hasken gaba ɗaya suka rusana wanda ya ce ba zai rusana ɗin ba kamuri ya zama ko yau hasken wannan annabi namu ɗin mutumin da ya ce yaƙi sai ya zama arne ba zai yoyu ka ƙi annabi kuma Allah ya soka babu duk mutumin da kuma ya kuma kaga yana son annabi kai hankali da duk laifin da Allah ba zai duba laifin ba innal hasanati to zalika zikire lil zakirina ku ce ai inda son annabi kuma komai ya tafi Allah shi yake gani ai a littafin shehu gibrima wanda shehu ibrahim ya yi masa lakabi da zulma arifi ya ce gibrima zulma arifi wajatuhu shawatu kullu karifin ya ce gibrima zulma arifi ya san Allah wannan shehu ibrahim ya masa wannan kirari ya ce wajatuhu ya ce kai na samu shehu gibrima shawatu kullu karibin yace duk abin da nake nema a duniya tunda Allah ya bani shehu jibrima an ji shehu shehu ibrahim yace buri na ya cika ba a sallam yace da ban samu shehu jibrima ba shehu ibrahim ya zo duniya ya koma yace duk abin da na samu da nayi asara dan da za a dunkule almajiran nasa duk guri ɗaya jibrima ya fi su saboda ne zulma arifi duk da bai yana da manyan almajiran irin su shehu mai hula irin su shehu atiku irin su shehu mijin yawa duk da ma wannan ya yi dogon kwana amma ya yi mubaya ya yi gajeren kwana kafin lokacin ya yi mubaya da manya-manya irin su shehu tijani duka a kano ma akwai kamar guda talatin mahaifin su malaye sai aka rabi man rabi dan tange duk sun je sun yi mubayya an rasa na duk da haka baya kallo shehu jibrima yake kallo can gabar in ka leka ga shehu abul fatah ga ibrahim sale nan kudu ga malaman fulani kala kala nan ma ga shehu na tota ga sa'au da razaki da almajiransa ne amma jibriman ake kallo ya gaya mana a littafinsa na nawafil idriya ya ce ranar lahira idan wannan ranar ya yi sai Allah ya ce da annabi annabi ya yarda Allah ya roƙe shi haka shehu gibrima ya gaya mana sai annabi ya ce ya ubangiji ya za a yi kai ne halitta ka nemi bukata gun wanda ka halitta ya ce ka yarda dai sai na roƙe ka sai annabi ya ce Allah ne bukatanka ya ce bukata na abin da nake so ka yi ta roƙona kar ka ajiye ni a matsayin marowaci ka ajiye ni a matsayin mawadaci da za ka ce duk kafirin duniya na sa aljanna ba za mu duba kafircin kafiran ba kai za mu duba saboda martabar Annabi za a duba to saboda haka mutane su mai da hankali duk mutumin da yake so ya je lahira da kafar dama ya yi ga salin alin mala'iku su daga ma kafa to ka zo ka koma ka rasa na a zo a yi hidima da kai a wannan hidimar ta hidimar duk mutumin da yake son annabi ya je lahira wallahi duk laifin da kai annabin ake dubawa amma idan ba ka son annaba duk duk dahira ya zama danginka duk cuku cuku sai ka shiga wuta saboda al'amarin annabi ya girmama wanda suke manyan mutane su suka san lamarin ya girmama akwai kwatance da ake ba a so a yi idan bawa ya yi mummunan kalma abun mahalicinsa ya zagi Allah in ya tuba za a kyale shi amma idan mutum ya zagi annabi ya tuba ba a kyale shi kuma Allah shi ya halitta annabi duk wanda ya zagi annabi ba a tuba sai an sare wuya in ka ce ka tuba to bari dai ayi kaka in tuban na gaske ne Allah ya sani amma amma Allah ne ka tuba za a iya barin ka amma yi annabi sai an sare wuyanka kuma annabin Allah shi ya halitta annabin in ka je kan gado ka kwanta ka yi tunanin wannan maganan za a ga al'amarin annabi din azimun ne al'amarin ya girma kuma Allah duk mutanen da ka gani a duniya ba wanda Allah ya yi don kansa Allah ya yi annabi ne don kansa duk mutumin da gan shi kuma a duniya an yi ne saboda martabar to mu je malam
وكسته به من الإدلاء على جميع مصالح الدنيا والدين وكذبه به الله yake wannan annabi namu ala jami'i masaili duniya ga duk abin da zai zama masala a duniya Allah yake bai ya ga addinin mu akan akan tsafta aka gina shi ka yanka farce amma kaciya kai wankan juma'a a aske kanka amma sai ka yi wanka in zaji yayi ka yi alwala wuni sau biyar ka wanke kaba ko ba ce ba za ka wanke fuska yi dama ka kurkure baki ka yi burushi kurkuren baki azuwaki duk sunna ne duk wani abu da zai zama masala a nan duniya annabi yana kan wannan jadawali wajini kuma da lamarin addini ومعرفته بأمور شرائعه وقوانين دينه kuma wa ma'rifatihi da irin sanin da Allah ya ba wannan annabi namu bi umuri shari'ati da sanin al'amuran shari'arsa Allah ya bayi shari'ar kuma Allah ya sanar da yi yadda al'amarin shari'a take abin da ake nufi da wannan ita shari'a muradin Allah ne shi kuma annabi ya san muradin Allah saboda Allah ya so ya san kayansa Allah ya ce ina so a mun sallah annabi ya ce hike ne a ubangiji ya ce ga yadda za a yi farilla ga yadda za a yi sunna ga yadda mustahabi yake da ya fara yi Allah ya ce kaga abin da ka ce ma kurihi na ce wa ma ta kuma rasulu wa ma ne ya kuma anhu man yudi rasula ku ce to yi ne manufar Allah hakikanin manufar Allah sai annabi Muhammad shi ya sa ma annabi ya ce la ya arabi ni hakikatun zai rabe shi abin da ubangiji kowa zai sani amma a san hakika na wannan sai mahalicci na shi kuma sanin hakikanin shari'ar Allah sai dai annabi Muhammad shi ne ya san muradin Allah Allah fa ba mutum bane yi halitta ba muradinsa in ya ce a yi kaza yadda yake so haka annabi yake cewa a yi a dunkule za a faɗa kuma ya warware warware wanta yi daidai da dunkule wadda Allah ya bayar to wannan sai annabi Muhammadu wa qawalini da dokoki dinihi na addininsa wa masali ummati da abin da zai zama maslaha ga wannan al'umma annabi shine yafi sanin komai وسياسة عباده ومصالح أمته وما كان في الأمم قبله
وسياسة عباده ده شو قبل سنباي النبي هي كوا sanin yadda za a shugabanci bayan Allah eh sanin shugabanci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ku yi tafiya abun tsoron yana gaba to annabi gaban zai fice idan abin tsoron yana baya baya zai fice idan jama'a sun taru yana shugabanci yake musu wahala sayyidul qaumi huwa kadimuhun shugaban mutane shi ne hada mun yi wa mutanen hidima kuma annabin bai ganka ba zai je gai da kai har gida wani yau mu ganka a masallaci ba lafiya ya rasulullah yanzu dan ni ka zo to wani ba mu ganka ba abin da ka saba zuwa kuma sannan annaban ka zo da yaron ka sai dau yaron ya ajiya cinya kai baban kana ganin kwarjinin sa kana nesa dan ga kuma yana cinyin sa idan kuma an tayi za a koma an kawo abin duniya sai a ce to aika wani aika in ana yi wanda bai zo sai a ce to aika gidansa wani ma kuma a ɗauka aika gidansa wani ma kuma a ɗauka kai da kai shaku da musuluncin ya higa zuciyarsa sai a barka ba na nesa domin abin ya sabon higa irin su umar ya dubuna wane ne sai a ba su ɗari na raƙumi a ƙara ɗari a ƙara ɗari musulunci ya zo gamgam ya zo na zuciyarsa kuma lokacin da kai masa laifi za a ɗauka ya ce a'a a tambaye mana ko da wani dalili eh akwai balaraban kawai ya zo ya shage annabi mutane suka daga to ko yace ku kyale shi kwa dan ya shage ni ko kwa masa haka kai me dalili yace a dukiyan baitul mali zaka bani shikenan sai ya dauki dukiyan baitul mali baka yace to abinda kaman ba ka kaiya yace ba sa kaiya me dalili yace to ai kai amma mummuna da me kyau kake ramawa sai ya murmushi yace to a kara masa ma wani kayan rago wani bawan Allah ya zo gidansa ya ce ya Rasulullah a taimake ni a bani wani abu annabi ya dauka ya bayi ya ce na kyautata maka to yi bai ce ya kyautata maka sai faɗi maganar da bai dace sahabbai suka daga takobi ya ce a'a ku kyale shi ya ta iya shiga gida ya ce aika wannan bawan Allah ya zo gida ina neman sa ya zo gida ya ce masa ɗazu na baka wani abu kai ce bai kwanta ma are ba ya ƙara ya ƙara yanzu fa ya ce alhamdulillah da kai da danginka Allah ya saka muku da alkhairi yace to wancan maganar da ka faɗa sahabbai na suna jin kaikayi a zuciyarsu idan gobe ka zo yanzu wannan maganar da muka yi ni da kai gobe a cikin jama'a ka faɗa yace zan faɗa yace to je ka gobe ka waye gari da yazo annabi yace jama'a kun gane wannan mutumin dama ya faɗi mun mana suka je ya rasulullah mun gane shi ya ce yi ne wanda je ya ce kaza da kaza ba faɗa abin ba ya ce yi ne wanda dai je ya ɗan yi wani furuci amma yanzu bayan nan mun shiga da gida na kyauta ta masa a kaza ne haka ne ya ce haka ne Allah ya saka ma da kai da danginka da alkhairi ya ce masali wa misali haza kun ga misali na da misalin wannan kamar mutum ne yana da raƙumin su ya a dawa mutane suka bi raƙumin da iwo ya ce kallu baini wa baina naƙaci ku kyale tsakanina da tsakanin taguwana sai ya je ɗauki ciyawa yake bin raƙumin yana lallaba ya tsaya bayan ya biya yana cin ciyawa ya kama akalan ya ɗaure kuma ya sa da maimai yana biya har ta zunkuya ta faɗi ya ɗaura sirri a ta ya ce jiyan na maganan da ya faɗa da na bar ku kun kashe shi da ya mutu kafin to amma yanzu ga ya komo gida shi ma ya zama ɗan gida to wannan zanen shugabanci sai wannan annabi namu ya ga dole wala kafimin al-gaiza wala afina anin nasi والله يحب المحسنين سيوانا النبي نام
وما كان في الأمم قبله
da za ka ji abin da ya faru ga can al'ummatan da suke can gabanin su yadda aka halakar da su wa qisasil anbiya'i war rusuli wal jababira kuma da irin yadda a mu'jizar da Qur'ani ya kamana labari na al'umma na can gabani da labarin annabawa da labarin manzanni da jababirawa irin su fir'auna irin su daga yanusa irin su lamarudu dan kana'ana duk abu ujiza da aka sauke annabi na qur'ani qur'ani ya zo da shi wal qur'ani lil ma'riyati min ladun adam ila zamanihi
wal qur'anul mariya da tsare ku wanda suka daga suka shuɗe min ladun adam tun daga zamanin annabi adam ila zamani zuwa ga zamanin wannan annabi namu wa hewzi shara'ihim wa kutubihim da yadda aka kiyaye shari'a na wannan annabi namu wa kutubihim da littattafai na can gabanin su wa wa'i siyarihim wa sardi anba'ihim duba daga qur'ani mana yadda Allah madaukakin sarki ya kiyaye labaran wannan annabawan kai idan ana karanta ma Qur'ani zaka ji kaman zamani ɗaya kai da su ka ji daɗi kaman ka san su sai Qur'ani ai kaman kai ga cikin su wacce laka hujjatuna ataina Ibrahima ala qaumin narfa darajati man nasha wa inna rabbaka hakimu alaka wa habana lahu ishaqa wa yaquba sai ka kaman zamani ɗaya kuka yi kullum hadaina wa nuwan hadaina min kamar sai ka hangi gayi dan yana ne wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun Allah ce kaza ne ka dajal musi ne sai aka ce to ga zakariya wuta wa yahaya wa isa wa ilyasa kullum min sa wa isma'ila fa aka ce shi ma yana can gefe wal yasa wa yunus wa luda kullum fadan na alal ato kana yi kaman zamanin ku dai da yaji alqur'ani shine aka je zai dinga kiyaye ma labarin sa ɗaya bayan ɗaya wa sardi da ambatan amba ihimin labarin sa sardi zikiri shine sardi a lugga wa ayyamin lahi fihim
to ayyamin lahi ba kwanaki bane abubuwan da ya auku na masihu a zamanin waqi'atul ka'inatin fihim min al-halaki to shine sai a ce wa zakirhum bi ayyamillah eh azabobi da ya auku a lokaci kaza lokaci kaza to shine ayyamul laifihim wa sifati ayanihim kuma da hakikanin yanda ainihin su yake in ana bada labari wallahi in labarin ya kai labarin karfe ido sai ga kana ganin zurkar ne eh za ga ga zurkar ne ma da kaman ka taya marge za ka ce wallahi wannan zurkar ne baka taba ganin sa ba amma za ka ka sani in a zuciyarka kana ganin ga kaman sa nan askandari a zurkar ne in ana baka labarin kururu kuma a zuciyarka ga ai kana ganin sa ko kaman da babbar riga babbar riga ko da wani farin farfarin kaya sai ka dinga gani gayi zuciya tana gane mai amma idanun idanu bai gani ba amma sanin yau da goban dan da kururu zai zo duniya wallahi za mu ce wannan shi ba zai yadda muka san yi din a qur'ani in dai yahudo za mu ce wannan kururu ne ko muna zaune a nan nu da ku da askandar zai lega zai ce wallahi wannan ya kama da askandariya sai mun faɗa haka me yasa saboda qur'ani ya gaya mana komai akan su sai ka ji da gani mun sani yanzu da fir'auna za a gani an san shi ana gani za mu ce wannan fir'auna ne ba zai buya ba me yasa qur'ani ya faɗa yanzu da zai karuna zai zo duniya daga mun ga takunsa qur'ani ya gaya mun za mu ce wannan takaman ta karuna ce hamana idan mun gani mun ga idanun mun ga rai za mu ce wannan hamana ne daga gani ka sani to sai qur'ani baka ga abu ba baka yi zamani da abu ba ya baka labari in ka ga abin kas ka ce yi ne to sai alqur'ani wala yunabbi'unaka mislaka wa zai baka labari irin Allah shi yayi kayan ya ba mu labari to ko labarin ya bana komai sanin sirrin labarin
وقتلا بآرائهم da kuma irin sabanin ra'oyinsu mana duba wasu da suka tayi wasu ce suke bautawa suke sassaƙawa wani kuma maraƙi shi yake bauta wani kuma rana wani kuma wata a dai wani allah ma ban su tafi a ra'ayi ɗaya ba akan saɓani suke eh shi ne ƙur'ani ya tattara ya ce la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wal ma'rifati bi mudadihim wa amarihim kuma da sanin bi muddadahim wato kwanakin zaman su mudda zaman su a Hausa man kace mudda bawaye ya sani wa amarihim da irin tsawon rayuwa da suka yi wa hikami hukamarihim da kuma masu hikimar cikinsu da likitocinsu da masana
wa muhajjati kulli ummatin min al-kafarati kuma Qur'ani ya gaya mana tabarki na kowace al'umma da jidalanta da rinjayen jamilar kuma da dangane da kafircewanta wa mu'ararati kulli firqatin min al-kitabiyyin bima fi kutubihim wa mu'ararati da bijirereniya kulli firqatin dukkanin jama'a min al-kitabaini daga wanda suke da littafin at-taura da wanda suke da littafin injila fi kutubihim na abin da yazo a cikin littafin su qur'ani ya faɗa wa qalat wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala ya wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala ya wa hum yatluna al-kitaba to kaji sabanin da yake junan su kenan wa ilamihim bi asrariha kaji wa ilamihim Allah ya ce da yadda muka sanar da su da asirari ya da sanin surorinsu baki ɗaya.
wa mukamma'ati ulumiha
Duk wani ilimi da Yahudu ya ɓoye, Nasara ya ɓoye, Ƙur'ani ya zo da ilimin kare na wahala. Kare na cewa sai na je na san Bible, kare na cewa sai na je na san Attaura. Ku ana maganan Ƙur'ani imani muke da su. Tun da Allah ya ba mu Ƙur'ani littafi ne wanda ya riga ya taro na farkon da na ƙarshen. ke yasa masanin qur'ani in ya zauna ya san qur'anin ba dogon zango ba gajeren zango ake sanin qur'ani duk lokacin da kaje daga bakara har na da yaje da Allah jahiri da rashin ka an daina faɗan wannan daga fatiha har amin ake cewa ka dinga cewa daga bakara har nafi jahili ai an dunkule bakaran daga bakaran zuwa nasin ba dunkule zuwa cikin fatiha ba ana gana cikin fatiha daga bismillah ne har fatiha shi kenan ka ku je gida sai an jima ta mala ku je bari a ba ta ita ma ban da aka bai ɗari da hudu ne wanda Allah ya sauke su an ba annabi Adamu goma an ba annabi Shitu hamsin annabi Idrisu talatin goma annabi Ibrahim a taura ne Musa linjila annabi Isa zabura annabi Dauda alqur'ani wannan annabi na wannan littafi ɗari da hudu gaba ɗaya aka dunkule su a qur'ani qur'anin gaba ɗayan za aka dunkule shi a fatiha fatihan yana bismillah shi yasa an kace daga bismillah har fatiha yayi a nan littafi ɗari da hudun suke ba sai kace daga makara har nasi ba bismillah ne zuwa fatiya duk sirrin da ake nema a fatiya ce kudu ke za a sallah ake satan Allah ya yarda da kai ka karance gairar magruyi wala raliyin ka san iyanan to ka zama waliyin Allah babu wani abu da ake nema idan kuma fatiyan an dunkule ta a cikin bismillah ba bismillah rahmanir rahim ba bismillah ana da dunkule fatiyar in ka duba za ka ga basin niyara guda uku alu lallan hakuri hudu bakwai aya bakwai nan to harafi bakwai ne dauke ta ita kuma harafi bakwai an dunkule ta a cikin bi ke za ke ta bi a bika in ka bi fice Allah ne ya sauwaka mana wanda ya kada ya sanar Qur'ana fahar min mudakir ga ina ga mutane sun dau nauyin qur'anin amma rufe yadda za a yi yau muna ne wani addu'a za mu go muna ne wani addu'a za ana addu'a Allah kai ga an daura ma kayan kudi a kanka ka dauki buhun dala kuma ka je kana addu'a dauke ka aiki buhun dala fa biliyan hamsin ko biliyan sittin yana kanka kana yawo kuma kana cewa nan garin ana daukan mutane aiki za ka ajiye ka huta ta wannan na kan naka ba ai baka sani ba ne hausa suka ce rahin sani a kaza yakan kwan akan dami to wannan damin ne kwana akan kazan bar ku ji a gani in kazan ya kwan akan dami yayi wannan damin ne an daura ya kwana akan kazan ba dama ma ya shakka yayyawa Qur'ani Allah yana kan ga har kana cewa zan nemo wani izinin zan nemo wani izinin to ai ƙarhe ne ai abin da yake sunayen Allah kaf da muka yi bincike sunan Allah dubu hudu ne na zahiri daga ciki ya dau dubu ɗaya bai wa annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ya dau dubu ɗaya ya bai wa mala'ikunsa wanda ba su da adadi wa ma ya alamu junu da rabbika illahu dubu ɗaya Allah ya rike abunsa suna dubu ɗari uku a taura ɗari uku linjila ɗari uku zabura a ƙurani aka sa tasa'in da tara ɗaya na gurin Allah wannan suna dubu hudu da aka yi gaba ɗaya an tattare su an danna su a cikin alƙur'ani wannan suna dubu hudu gaba ɗaya an tattara su an sa su a cikin bismillahi bayan Allah da gaji suna tsallake kogi ko suna taye sama ba kuma suke bismillah imani ne nasu ba irin namu ba eh da gaje bismillah to annabi nuhu ga ibra gani bayan bismillah ya kara wani abu ne dai dai yake dai ce bismillah mujriya malaman tafsiri suka ce bismillah murtaha a ce bismillah kurin jirgin ba matuki su su su sai dinga tafiya inda yake so in zai tsaya sai ya ce bismillah tas sai ta tsaya bismillah mujriha bismillah mujriha ai mu wake wa nuni namu ne ai aro aka bashi annabi adamu aran bismillah aka bashi annabi nuhu aran bismillah aka bashi annabi ibrahim ma bismillah aka bayi dan da zai fada wutan da hi aka yake kulla ya nana kuni bardan bismillah sai ai ga san danta nan na salamun ta zo wa salamun ala ibrahim wa radu bihi kaidan annabi Sulaimana ya ara ya yi amfani da ita innahu min Sulaimana وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يجي ألا تعلوا علي واتوني مسلمين متين annabi isa da bismillah aka ara masa ya amfani wa burin lakama walla barasa me yake cewa bi izini to kaga dau badin izinin na waye ne to ka ce bismillah ne ai badin wannan billahi ne ai bi izinin layi bismillah ita ce yace bi izini izinin na waye na Allah bismillah ce ta sarrafi da ita asalin kuma ba za ka gani ba sai ka duba shamsul ma'arul kubra duk abin da yake akwai na boyen akwai na sararin na boyen sai ya ce bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya qadimu ya daimu ya farada ya watiru ya ahadu ya samadu ya hayyu ya qayyimu ya karimu ya rahimu ya sanadu من لا سند له يا من إلى المسند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذو الجلال والإكرام sannan ya ce ji izini din kuma sai a ji wannan wannan a bayan wancan asi dan barka ya da bismillah fa yayi aiki fa da yace bismillah rahman yace ya ilahuna yace wa ilahu kulli shay ilahun wahidan la ilaha illa anta atini bi arshiha yace zo min da gadan da ya ja izmul azim din nabi bismillah sai da aka natsar da gadan bilkisu kasan bakwai aka seta ta kasan bakwai yayi daidai da inda fadan annabi Suleiman yake aka bude kasan aka fita da kibta ido da budewa dama ce kabla an yartadda falan mara yaha mustaqiran inda qala hadha mutai قال هذا wannan falalar da ake gaya muku wa min falalin rabi lebulu a ashkura a makafur to ba komai ne ya ja wannan ba duk bismillah ne ku je ku duba littafi mai suna shamsul ma'aribul kubra duk wani annabi ara masa akai idan an ara masa kuma an karbe da zamanin annabin mu yazo aka ce a'a darajar ka ta sa an bar bismillah har ta yi darajar ka ta sa annabin Allah an bar wa al'umman ka bismillah har tayin kiyama to mu kuma da aka ga bismillah ba ita ake nema ba ana lalaman wata eh ana lalaman wuta ana lalaman wata daban kuma ita ga ta an bamu bismillah duk malamin da zai gaya ma ismin lala a azam a duniya bismillah ce a nan ne sirrin ya dunkule guri ɗaya bi kana ma kana bi ya kunu ma ya kunu abinda bi ya kasance Allah ya ce daga ni ne wanda za a yi ma daga ni ne to wannan bi kana ma kana bi ya kunu ma ya kunu ita ce bismillah a nan aka yi komai a nan aka gama komai ku je ku duba duratul karida sharhin ya kutatul farida na shehu nazifi a ji a gani sunayen allah ai sun yi gangami suka ce su fa suna so a fito a gansu kowane suna yana so ya fito aka ce ta ina za ku fito ku da kuna cikin ciki mutum ne misali ɗan ciki ne kuma ɗan cikin kuma ruhin ɗan cikin yana ɗan ciki ya ce zai huza ka ce kada ba ya fi mahaifiyarka ba ka fito duniya ita mahaifiyarka ba ba ya ta ba to kuma ka fito aka jaye ku kuna cikin ciki ba zai yoyu ba ku huto fili sai dai ku je ku kama kafa da rabbu idan kun kama kafa da rabbu a je gunsa rabbu ne zai je ya kai kuka yaya za a yi ta ina za ku fito su ne fa suka taru sunayen suka kai kuka gurin rabbu rabbun kuma ya jawo sunayen suka zo gurin allahu Allahu sunayen Allah suna so su fito ya za a yi, ta yaya za a yi su fito fili, a san su shi ake kira da ismul jalala. A ismul jalala kuma akwai ismul zati. Ismul zati shine sunan Allah, wanda ta yaya za a san yi sai dai ka ce yi, irin su Shehu Tijani, irin su Junaidu, irin su Ibrahim ɗan Adamu. in ka ce yi to su din sun san Allah sun san shi din shi yasa aka dunkule guri ɗaya Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyim la ta'khudhuhu sinnatun wa la nawm lahu Allah kenan ma fi samawati wa ma bil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu Allah kenan illa bi indahu illa bi idnihi illa bi idni hi illa bi idni hi to je ka dauko ubri wallaka ma bi izni kaga izni hi wazi akwai rufe samawata la wala yauduhu hibzuhuma wa huwa al-alil azim yace hi ne anan yake gurin a neme shi idan an bar abin bin kowa wali zai zama sai a ji abu bayan Allah wanda suka san Allah a zan masoyin annaba a kama kafa da annabi sai a koma a san Allah ba wanda ya san Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ba wanda ya san manzon Allah kuma sai Allah ba wanda ya san annabi sai shehu tijani ba wanda suka san shehu tijani sai almajiransa ali nazibi ali timazi ali harazimi sannan kuma muhammad gani umar huti su shehu ibrahim su suka san shi shi kuma shi ya san almajiransa shehu ibrahim ko ba wanda ya san shi sai irin su shehu jibrima zurma haribi su suka san shi shi kuma shehu ibrahim shi ya san shehu jibrima ba mu ba wata bi sabila mana na bai yasa ake ta a nemi izini a nemi ijaza a nemi ne a bayan nan dayan a nemi a hausa izini to izinin je ka wancan layin wa ubari walla kama bi ne bi izini to ba izinin ake nufi izinin na zuwa ma ake nema man kai kuma ka taba kan abin izini ba izini ba ne ijazar daban izinin daban izinin ta zahirin ne amma ta baɗinin ake nufi ba ta zahirin hankalinka za a kai gurin ba ina fata kun fahimta hakan kuma sanin sa baya dole sai ka dawo kaso mu je malam na'am bismillah malam
وإكبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه وإكبارهم da ba su labari da annabi yayi wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam da abin da suka ɓoye ba su bayyana ba na Yahuda da Nasara duk annabi ya labarta musu.
Wa gayyaruhu ila al-ihtiwa ya la lugati al-aram.
To bayan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da suka ɓoye ɗaya bayan ɗaya annabi ya bayyana musu. Shine kake cewa bi ma ka tumu min zalika wa gayyaru da wanda suka jirkita duk ya gaya musu ilal ihtiwa'i zuwa ga daidaituwa ala lugatil aram kuma bisa ga lugar larabawa wa garibi alfazi firaqiya
annabi ya faɗi baƙi na labarin wato maganganun mutanen in ka zo kai balaraban na yaman ne larabcin yaman zai maka idan kai balaraban siriya ne annabi zai ku yi larabcin siriya idan kai labarin balaraban iraki ne sai ku yi larabcin iraki da annabi muhammad idan kuma kai balarabe ne na umman ko na ku yadda wani larabcin za ku inda maka na madina ne ma ka zo gida saboda yaren yana saba yanzu a nan nigeria sai a ce hausa amma ya kaga sakwatanci ai daban ne mu kaga ba za mu iya yi ba amma muna jin nasu suna jin namu kazananci ma daban yake ko amma muna jin nasu suna jin namu haka auyakanci to wannan larabcin kala-kala daban-daban kowanne annabi ya zo sai bar nasa ƙurayyancin kuma ya yi da naka Allah ne yarda da haka.
Wal ihada ta bi rurubi fasahatiha.
Wal ihada da kewayawa da rurubi nau'i nau'i na fasaha su duk wata fasaha da suke da ita. To an zo wurin annabi da wannan fasaha zai musu magana.
Wal hibzi li ayyamiha wa amsaliha.
walibdi da kiyayewa li'ayyamiha na abubuwan da ya auku a waƙiyar larabawa wa misali da misalansa wa hikamiha wa ma'ani ash'ariha
wa hikamiha da duk wani hikimomi da suka sani da ma'anonin ash'ariya waƙe-waƙe don yi Allah ne ana yi waƙa ku fice baiti ɗaya ko biyu za ka ji yana ba ba da wa kullu na'imin la mahalata sa'ilu ko kuma satubdi laka ayyamu ma kunta jahilan wa yajika dil akbari man lam tuzawidu kuma ranan da ake yakin gwalalo ana yaƙi mutane annabi ya ya yanka musu rami zirayi arba'in suna yi suna yi malam annabi ya gansu suna wannan aiki to a wannan sai rera bai- baiti suna cewa mun gwagaye nan saboda annabi muke annabi ya ce Allahumma ansirul ansar wal muhajir ka taimaki mutanen maka da mutanen madina shi ma annabin ya kwabe ya yi gacin gwalalan malam kaga kirjinsa kaga yayi guru guru ka je ka duba albidaya wan nihaya ka je ka duba ibn kaludun ka je ka duba alkamil bisari ya daga diga ya tsaya ya ce wallahi laulallah ma yi ta daina ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بقوا علينا إذا أراد الفتنة أبينا أبينا أبينا أبينا أبينا
da ran nan za ga annabi ya haka ya daga diga da ka ga kirjin namiji daga nan kirjinsa zuwa nan cibiyarsa igiya ce ta gayi ya tafke ya zo nan guru guru na ƙasa a bayansa ƙuran da yake diga diga yana zubawa bayansa ma ƙasan ƙura yake shi yana rama akwai dutsen da mutane suka kasa fasawa ya ɗau guduma ya daka masa sai da dutsen sai da haka ga haske hasken ya ce Allah ya ba mu buɗin kai bara da ya sake daga ya dagar ga zasu biyu ya ce to Allah ya bamu budin Siriya ya daga ya maka ya ce mun samu birnin bunin birnin Kaisara annabi ya faɗa ya ce ku zo ku iba wuni ya kai ana ana iban dutsen da duka uku ya masa ya dagar gaza da kwanjin mai amfani da karfinsa karfin Allah ne da karfin ikon Allah da karfin kun ya kuru da za ku ga mai karfi wanda duk duniya ba irinsa shi ne a ran nan ya rera mana wannan waka ya ce wallahi laulallah ma yi ta daina wala saddaqna wala sallaina fa anzilan sakinata alaina mutane dubu goma ya biyu sun kewaye birnin madina ya ce wallahi ba dan da Allah ba da ba mu yi sallah ba ba mu yi sadaka ba fa an zilan sakina da Allah ka saukar mana da nutsuwa mana ka saukar wannan addu'a ko ba kansa yake ba yana yi wa al'umma fa an zilan sakina tu alaina Allah ya bada lada fa an zilan sakina ta alaina wa thabbitil laqdama illa ƙina idan mun gamu da arnawa maƙiya Allah ka za dantsan mu Allah ya tsaya daidai ka tabbatar da kafafun kaman ka ce ka ce fa lamma barazuli jalu ta rabbana wa qalu rabbana in rabbana afrik alaina sabran wa sabi daga damina wansurna to annabi yace ba anzilan sakinatu alaina wa thabbit daga dama in laqina innal ula kada ba gau alaina annabi ya ce mutanen maka fa Allah sun zalunce mu fa muna garin sun fudda mu yau kuma za su zo madina ya ce ba dan ba dan ba da an musu kuri ya ga jibrilu ma gurin yana karkarwa in annabi ya tsamu jibrilu ma tsamuwa yake ga mika'ilu ga azra'ilu mai zare rai ga isra'ilu mai buza gaba duniya ya tayi suna karkashin sa yaransa ne yace suna ta babu fa danga danga fa an innal ula kad bagaw alaina idza arada al fitnata abaina sun kama mu da fitina ba mun bar musu garin yau sun zo kar ba a yi ta ba a yi abin da ku ce mutane suna da ganganci yace suna saba mu ba abin da yanzu ake faɗa ka yohi ne mai jaman abin da yana so sai a murna duniya yanzu a sakon ɗaya duniyan nan yadda ka san hulan nan billahi da zai sakon ɗaya yau za a murna kewa annabi shi kuma aka yi masa haka ba mai tambaya yayi shi na kusa da Allah ne amma mai wannan kuke taba ce suna taba mu fa muna kifa innal ula qad bazaw alaina idza arada alfitnata annabi yace a baina a baina kuna taba mu fa muna ki fa muna ki fa muna kin nan da yake faɗa imani ne da tausayi irin na annabi imani ai annabi yana so ba sai sahabbai sun zo sun yaki ba ai an fi nan ai in an fito yaki ka raka annabi dan ka yi ga aljanna ne kurin kar ka yi ga MC ka dan yi kokari amma annabi har wani zai zo ya ce a shugaba mai Allah wanda yake wallahi ya fi muka minan nasu shi lamarin sa Allah ne yake yi Allah kuma ya halaci bayansa Allah zai ga ya kamar maganin bayan ka shi kenan an gama kamar ba a yi ba to saboda haka duk abin da kake kusa da annabi kar ka ce wai ka taimake ya a'a kana zuwa kusa da yi ne dan abin ya zama sanadiyar a lahira a kama hujja da wannan bai ga aljanna ai duk duniyan ba kowa ko duk duniya ta zama kafirai annabi ɗaya yawa duniya girma kuma duk duniya su ba annabi ba wanda zai karar da annabi dama da darajar sai dai a ci albarkacinsa in kaga wani jarumi a inuwar annabi ko sadauki mai daraja daga annabin ya samu daga annabin ya samu idan kaga gungume mai kafiri yana bata annabi ne darajar annabin ne ta kai haka yanayin darajar ka yanayin makiyinka in darajar ka karami ne makiyin sai ya zama karami in darajar ka babba ne makiyin sai ya zama babba shi yasa irin su Abu Jahil sun su Walid dan Mugira sun su kuma bin abin muwaji kaga manyan kafirai ne darajar annabi ne ta sa wai ba kafircin su bane tun da yi mai daraja ne to makiyin ma su zama masu daraja wannan ita ce ma'anar mai ilina mai hankali sai ya gane mu je
wata kasisi bi jawami kalimiha wata kasisi da ko ba da labari wato da keɓuwa keɓuwa bi jawami kalimiya da tara ma'anoni guri ɗaya sai ga kalma kaɗan a ƙur'ani amma an nufi manufa da yawa da shi kamar ka ce wala hubil kisasi haya malaman balaga suka ce to kaga a ciki zaka iya samu ilimi ya fi saba'in
ila al-ma'rifati bidar lil amsal sahiha har izuwa ga sanin nau'i na misalai wanda suke ingantattu wal hikam al bayyinati li taqribi tafhim lil gamir kuma wal hikami da hikima wanda yake mabayyani li taqribi saboda kusantar da at-tafahimu fahimtarwa algamiri mai zurfi wa tabyini lil mushkili ila tahmi ila tamhidi qawaidi shar'i wanda bayani da bayyanawa ga abin da zai rikitar izuwa ga shimfidawa na dokokin shari'a allazi la tanaqura fi wanda a cikin sa babu tanakuri shi Qur'ani ba kamar hadisi bane a ce wannan yayi wannan bai ba a ba tanakuri kurin wata ayar dai ta shafe wata wata mansukiya ce wata kuma nasiki ce wata kuma hukuncin ta sauka ma ayan ba ta sauka ba sau da yawa kamar irin maganan ayar zina ka ga ga hukuncin ba ayar a sheku wa shekatu idza zana ya ai kaga ba abu ayar an dauke ta amma hukuncin yana nan to wannan kowa ba za a san ba dole sai da ilimi irin na littafin imamu suyudi al-iqan fi ulumil qur'ani al-burhan fi ulumil qur'ani wannan su za su bada wannan hikimomi
na'am wala takazula ma ihtimali shari'atihi ala mahasinil akhlaq takazula babu wani bijirereniya ma ihtimali tare tare da taruwan shari'ati shari'arsa ala mahazin da kyautatawan al-akhlaqu dabi'u wa mahamidil ada kuma ababan yabo wanda suke na ladubba wa kulli shay'in mustasanin mufassal abin da yazo a Qur'ani an kyautata kuma an raba shi ɗaya bayan ɗaya lam yunkir minhum ulhidun zu aqalin salimin shay'an illa min jihatil kidlan lam yunkir minhu ba wanda zai musanta mulhidin wani mai bauɗewa zuwa ƙalan mabojin hankali salimin kubutacce shan wani abu illa min jihadil kidala ne sai dai ta bangaren tabewa balla kullu jahidin lahu wa kabirin min aljahiliyyati bihi idza sami'a ma yad'u ilayhi sawwabahu wa sahasanahu bal bari maganan ka kullu jahidin dukkanin mai jahiliya lahu a gare haka wa kabirin da kabiri min aljahiliya daga cikin jahiliya idza sami'a yayin da ya ji ma ya da'u ilaihi sawabahu na abin da aka kira zuwa ga katartuwa gare shi wa satanahu duna dalabi iqamati burhanin alai wa satanahu da kyautatawa duna dalaban ba tare da nema ba iqamati burhanin na tsaye da hujja alaihi a gare shi sun ما أحل لهم من الطيبات ba sun sannan ma halalahum abin da Allah halatta musu min at-tayyibati na abin da yake na dada da min ma harama ala ghairihim abin da aka haramta wani su mu an haramta mana kamar irin su yahuda da suka ce an haramta musu kulli zi zahur ko kuma an haramta musu wajiya to kaga mu wannan al'umma da Allah ya halatta mana shi Mhm.
وحرم عليهم من الكبائر kuma aka haramta mana abin da yake mummuna kamar jini Allah ya ce kar mu ci jini kaga ai ko ba faɗa ba ma ba za ka ci ba kamar mu ya Allah ya ce kar mu ci in ba halin larura ba kamar naman alade kamar naman kare kamar giya duk abin da aka haramta ba mutunta ka aka yi ko an bar ma abin ba shi da alkhairi ai Mm.
وسعنا به أنفسهم وأرادهم وأموالهم من المعاقبات والحدود آجلا wasara wasana bi sai Allah ya kiyaye mana an wuce mu kawunan mu dan yi ji an kana ya hankalinka ne zai zama babu to kaga tun da aka je karka ya ai an ba an an baka kariya wa arar wanda mutunci yanzu ka zauna ka ci kare kaga ai ba mutunci anan wa muwa da mu da dukiyoyin ku kar ku bata a banza minal mu'aqabati abubuwan da suka zo na dangane da wato mu'aqaba wannan ya karbi wannan wal hududu da haddodi duk aka ce a kiyayi abin da zai zama hukuba Mhm.
آجلا nan zaman duniya kenan shine ajilan ka gani da an baki duniya mhm.
وتكويف في النار آجلا ana tsoratar da mu da wuta a lahira bambancin su ajilan da an baki duniya ajilan da alu lahira shine bambancin kenan mhm.
آه، مما لا يعلم علمه ولا يقوم به ولا بباله إلا من مارس الدرس والوقوف على الكتم mimma irin wanda la ya alama ilmuhu ba kowa ne ya san sanin hakan ba wala ya kumu bi ba kowa ne ya tsaya da shi ba wala bi ba'arihi ko shashin haka illa man marasa darasa sai wanda ya gogayya da sanin ilimi wal wuquhu da duquba ala lokaci ga bincike ga littattafai mhm.
ومسافنة بار هذا kuma da bibiya shine musafana don ka kula bibiya ba da haza shayin haka in baka bibiyi shayin hakan ba sanin hakan ma ba zai yoyi ba إلى الإيتواء على دروب العلم وفنون المعارف kuma ila itiwaye ga yadda qur'ani ya taro ala rurubil ilimi ga nau'i nau'i na ilimi da haka zaka fasa da rurubi anan nau'i nau'i na ilimi wa hununi da kuma fanni fanni al ma'aribi na sanne kadibi kamar likitanci duk qur'ani ya zo da wal ibara ce da fassarar mafarki mhm.
والفرائض والحساب wani والنسب fara'idi kuma daban gado ake nufi wani hisabi da kuma lissafi wannan sabi da kuma sanin nasaba mhm.
وغير ذلك من العلوم to da wani haka ne dangane da ilimai duk qur'ani ya zo mana dahi مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم
to kaji mimma ita ka za ala hadhihi al-ma'arif kaga masu wayannan ilimai to sun riki wannan kalamuhu zancansa sallallahu alaihi wasallam فيها قدوة وأصولا في To irin علمهم wannan fiya daga cikin sannan nasu kudu watan da hi suke koyi wa usulan kuma su ne dokoki fi ilimi a cikin sanin su ka kaulihi فقوله صلى الله عليه وسلم shugaba kamar yadda annabi yake cewa mm, الرؤيا لأول آبر annabi ya faɗa yake ita mafarki ga farkon fassara ne a farkon fassara ake yake mafarki yasa duk lokacin da kai mafarki karka gaya makiyinka kar ka gaya makiyinka ka gaya masoyinka kuma ba kowanne mafarki ake faɗa ba in alkhairi ne za ka gaya malami ka duba malamin ba mai hasada ba ne malami ne na Allah mai tsoron Allah ka gaya masa to zai ma kyakkyawan fassara kuma in Allah ya da za a ga abin amma in ka je gaya wani malami mai hasada ya faɗi wannan sharrin ko alkhairin zai zo sai bayan wannan sharrin kamar tsuntsu ne iya yadda aka fassara ta da haka za ta tashi kuma sannan a yanzu ma yanzu an bar yayin komai an kuma yayin mafarki wane na yi mafarki na ga annabi wane na yi mafarki ba a ƙarya akan ganin annabi annaba lamarinsa ba a ƙarya eh kai annaba mai gaskiya ne to farko ma bandishan ɗinka da ƙarya ka fara kaga yanzu wannan lamarin zai yi kyau to ku daina wani garaje wane ya ga annabi yanzu abin ya kai matsayi ga wane ma yana ga annabi ido da ido ga wata yarinya ma tana ganin annabi ido da ido abin kuma haka ya zama ganin annabi zai zama a rahafilis ko ya gani in dai mace ce Allah ya sa tana ganin annabi to mijinta take biyayya kuma in Allah ya sa ta taki wannan matakin ta ci gaba da yi wa miji biyayya to yanzu an tada matsayin auren ma ba sa so sai dai a ce da su sai ya dakur so suna yawo su ce sun ga annabi suna magana da annabi anya a wannan zamanin ido da ido malamai sun yi magana fa ba zai yi ba a ga annabi ido da ido ba fa sai an ketare hijabi wajen dubu shida fa eh an fita daga hijabin ƙarya an koma hijabin gaskiya an fita daga hijabin yi da wani an koma hijabin zikiri an fita daga hijabin buɗe baki an koma hijabin azumi da haka da haka sun kai dubu shida fa sai an keta su fa mutum ya zama baya yi da wani ba annabi bai bane ba ba hasada ba jijji da kai babu girman kai duk wannan kazantan fa sai ka tsallake su fa kai ga haske zalla za ka zo kusa da annabi har ce kuma ana ganin sa ido da ido idan gaskiya ne abin da gaba da kaga annabi ido da ido to ai shiru za ka yi shi annabi ai gaskiya ne ba sai ka faɗa ba bai wanka ne tsakaninka da Allah idan kuma Allah ya sa ƙarya kai kace kaga annabi to ai kaga kuma nan gaba ka san makomanka imana al'amarin fa azimin ne fa ba zai yi ba yawanci fa abinda mutane suke gani fa shedan ne fa shedan ne fa ya fito ma gurin ka ce kaga annabi mata yanzu matan da ba sa da ummar da ta bude kanta ma fa shedan yana kusa da ita ba a dinga kiyayewa ba hausa suka ce wayo baya sai da taba ba yo fa Allah wayo fa da wayo za ku yi ga aljanna kun yi neman ilimi kun yi neman addini mutum yana jira yi mai baiwa ne in ka zo ka bude masa kawai bai sani ba ka bude lalari bai sani ba bai san ishimawi ba bai san yadda zai sallah ba kuma ya ce shi mai baiwa ne an mutum zai baka riga dubu ta jikinsa mana ko ba haka ba to yanzu haka kuna sai a ga annabi abin ya zama araha yara matasa suna raka sayyada mace ta zama ita ce liman ana raka ta gari gari a mota ai sai ya dace in an zo gunmu ma haka ake faɗa ce malam annabi ne ya ce na zan gaida kai eh annabi ne turo ni ni sako ma ka bani mushafa'atan in ka fada ka inje to ni dai sai dade ban ga annabi ba ni dai ina na matsayina na ina san annabi in Allah ya nuna min shikenan Allah bai nuna min ba ina so eh wannan matsayin da kuke ni yafi karfi na yafi karfi na ku zo ana wannan layin ana ta karatu ku kuma abin da gefe kuna kallon annabi ba ka wahala ba ka komai mu muna ta wahala mu kuma to wataran ko da mu yana gaba ba mu sani ba amma ko da ku je ana zaune ƙarshen zamani ya zo yanzu da baiwa da baiwa da ƙarya za a yi baiwa a zama masoyin annabi shi annabi ba da baki za ka soyi ba a gani a aikacin mana in ka ce kai mai kuɗi ne ba sai ka faɗa ba ai a ga kana ciyarwa kamar yan unguwanku su za su faɗa ai in ka ce da yan unguwanku kowa ya daina dafa abinci alhaji wani ya ce kowa inda wani uzuri abincin da ya samu kuɗin da yake hannunku inda sabgar aurar da yarku ko sabga suna ku yi amma magana abinci a gidan alajewa ne da yamma za a dafa da rana za a dafa kar kowa ya dafa ba sai ka ce kai mai kuɗi ne ba an ga alama ko amma a kuna sai ka ce da mu mai kuɗi ne to a gani a fili man a gani a fili in mace ce ta bi mijinta ba mata yau aka fara yi ba in kun duba tarikul kabiri an samu mata ya kai dubu sittin wanda ana babu labari wance wance wance kowa mijinta ta bi babu wannan fitina ta zamani ko kuma mazaje yanzu yara ku kiyaye kanku eh abin da ake so da ku kurin in za ku yi harka dan Allah ku yi dan gaskiya eh ba wai ka koma ka ce ni zan je rubuta kasida ni zan je yi kaza duk wannan ku bari ku koma ku nemi Qur'ani eh duk mutumin da ya fara wani liƙe liƙe da wani rubuce rubuce Qur'ani ne ma ya gagara yake wayin cewa Qur'ani ne tunda an neme shi ba zai samu ba to bari a koma hanyar da ta fi sauki ko don ba haka ba ai sai a koma gaskiya ko almajiri ya zo ya daki Qur'ani in ya samu qur'ani daga baya kuma sai ka nemi ilimin addini amma ku zo ku dinga fitar da wayon banza kun sa tarbiya wuya wani kun rike hannu kai ka sa koren hirami a dan nan naka fa kowa yi niyya zai yi fa ko ba zai yi ba rana ɗaya ne fa don wannan kayan yau za ka je kasuwa ka sai tarbi ka sa a wuya gobe kuma za ka sai koren hirami ka sa a wuya gahin baki kuma ka bari yayi sati biyu za ka ajiye gemu kuma kai sati za ka bari nan gaba yake na sai a kira aka to amma dai ka sani tsakaninka da Allah hakan hakan ne kar fa kai da'awa da abin da baka da shi ba ita mace mai ciki fa akwai ranar da za ta balaga yarinya za ki ce mata ke wance ki daina fita ba kina harkan maza ta ce wallahi ba da yi a ki yi hakuri ba ki yi ala ba ki hakuri saboda mun ga ba shi da miji ki hakuri za ka kira da haka ce wance ana ganin ki da mazan banza ke ce wallahi ni ba ba ruwa na kun tsane ni ki yi hakuri rannan sai ga ciki sai a yi shiru inda ta ce ba ta yi ai ciki alƙali ne in ta ta haihuwa amma ga abin da za ta haifar to haka da'awar da ake da abin da zahiri ake eh ranar gaskiya za ta bayyana ran da ta zo da ciki ta kusan haihuwa kar ma ku ce tana harkar banza ku yi haƙuri ta nemi mijinta ita ma kanta za ta yi magana ta ce ai ga ni a ciki ai mun tambaye kin ce ba ki yi ce tun da kika faɗa haka wannan cikin naki ai ruwa ne ba ciki bane kumburin ciki ne ku ce mata haka ai ba za ta yadda ba ko wanda yake da fada abin da ba ne guda ɗaya ce ka karanta qur'ani zo mu nemi ilimin addini kullum mun zo a nan yanzu da nan kun zo kun ga ƙarya to ga littafi ake karatu kai da ka zo ziyara ko mun kafa ma hujja lahira an kafa baka yi liyan sai ubangiji ya tada ni na karatu kin yi yayi kuma na gaya masa mun gaya masa ai ba gudu muka zo muna zaune kuna kawo mana hadiya mun sa kora rawani muna kawo hadiya baki sun zo ba ko muna zaune ne akan hanyar da annabi ya bar mu a sanar da qur'ani ɗazu kun zo kun tadda wa'azi ko mun kowa mun koma mun bude ilimin addini mu tadda qawaidi la halari kullum akan wannan layin muke zo kai da kai yarda da mu ka zo inda gaske ne kai abin da muke yi in ka koma garin ku sai ka ce na tadda mala abba yana ba da ilimi to ni ma bari in je akwai amin qawaidi akwai amin la halari to abun Allah ma na taimake ka amma idan kai ga wani hanya wanda ni ban sani ba ko kuma kai baka sani ba to alahira da wa za ka kaba hujja man la sheka lahu fai shaidan ne shekau duk wanda bai da malami shaidan ne malaminsa ku daina wani kakale kakale ku daina wani rubuce rubuce wani kasida duk a bari a karanta qur'ani a san ilimin addini ku in kun yi wannan inda za ku je da gudu a hankali ma za ka yi za ka je yayi in girma kake so yi ba sai ka nema ba zai zai tadda kai yayi a hankali a hankali yau za ce ba babanka yau a ce ba iyarka duk ba sai kana cewa kai babba bane kai haƙuri in a hankali ya ce wanka ma ya rasu tsananka ma ya rasu a hankali ya ga yarka ta isa an aurar da ita ta isa ya an kawo gidanka ga ɗanka ga ƴaƴan yarka ko nan gaba kai ma ka san kai babban ne ai a lokacin ma baka so a ce ma babban ma ka yarda ɗa ya rike hannunka jika ya rike hannunka iyaye babu yan uwa babu dole kai wa kanka tunda zai tadda kai ba sai ka nema ba tunda iyayenka suna rufa ma asiri ka yi kokari ka bi su kafin ya tadda kai in Allah ya sa da babanka malami ba sai kana sa koren hirami ba a gaban babanka kai ma malami kai hakuri zai ma mutu ran da aka ce ba baban naka an zan zo na kujerar da aka ce ba da ilimi ka kasa bayarwa ka ga ina maganan kai babban ne to kuma yana yin darar zuwa kofar gidanku kai ma kana cewa baban ni ma zan fara ana kai hakuri baban ka yana yi a zo a duba Allah mutane da kai mana duk da hakan ya tayi saboda san girma sai ya je kowar gidansa ya shimfiɗa ya sa ya sa hirami yara su kewaye shi a ce dan malam dan malam yana jin daɗi ko kuma da kansa ya kasa kansa halifa halifan malam halifa ta ba da wani ake halifan ba da ilimi ne ba da dan malam za a yi halifa ba da ilimi wawari ta sulemanu dawuda da ilimi ne ya gaji babansa na dawuda ba a kurin ya zo ya kujeran ba da annabi dauda annabi zulebana zai gaji annabi dauda Allah ne ya koda tambaya ya ba jibrilu tambaya guda hamsin ya ce jibrilu ka gaya annabi dauda ya tara tawagansa kowa da kowa ga tambaya hamsin Allah ya ko duk wanda ya amsa shi ne halifan annabi dauda aka tara mihrabansa mutum dubu arba'in manyan malami manyan malami wanda babu irinsa a duniya sun kai ɗari uku wani yayi suna gurin san tare aka ce to ga tambaya daga Allah Jibril ya kawo zan karanta duk wanda ya bada amsa halifa na ne aka karanta malam kaf ba wanda ya bada amsa taro ya tsit annabi dauda ya ce jama'a ba mai bada amsa za mu mayarwa da Allah mu ce ba magaji mutane suka yi sai dan sa annabi Sulaiman ya tashi shi baba ko ni ma ka ban izini ba da amsa yace a jama'a na kace kana jama'a na ka bayar ya ce to ga amsan nan menene wani abu kudin shi kenan menene abin da ba wani abu ba menene komai menene rabin komai menene komai menene abin da ba komai ba ma shehun ma la shehun ma la ya kunu shehun ma nizu shehun ayi shehun ma, ma kullu shehun da haka sai da haka ya tambaya musu annabi sulaimanu ya ce komai abu kaza wanda ba komai ba abu kaza yana nan a littafin manan ya hatar arbi sai da ya amsa tambaya hamsin din ya ce a kai wa allah ko na yi kuskure da jibril ya mayar Allah ya ce ya ba da amsa yadda muke bukata saboda haka wawarisa Sulaiman da Dawuda ya ce ya gaje ka da ilimi amma da tafiyar sai tafiya Allah ya ce fa fahamnaha Sulaiman amma kullu na ta na hukuman wa ilman aka ce kai Sulaiman Allah ya ce mun bai fahimta ma da ban ba baban ba dan mutane guda biyu sun je jeji mata biyu za su yi itace kowace ta kwantar da ɗanta a ƙarƙashin inuwa yaran suna inuwa kura ya bai warce ɗaya ɗan ya zara ya tafi matan da gudu suka zo gudun suna zuwa suka ce wance ta ce na abu ya ce kura ya ɗauke ɗanki ya ce Allah sarki wance ba shi da ganiya ai na ki aka ɗauke wannan nawa ne ya ce a wallahi nawa ne ya ce wallahi ni ma nawa ne na ki aka ɗauke rigima ya faɗi aka je gaban annabi Suleiman da aka je gaban annabi dauda annabi dauda ya rasa yadda za a yi aka kira taran taran tsaye da billahi lazi ɗanta ne wannan da kuma larabawa ne ita ma ɗayan ta ce billahi lazi ɗana ne ko ba wani shaida a gurin waye yadda ta ce Allah ke waye yadda ta ce Allah ba mutum yau ta rantsa da billahi lazi Allah ne ya hedanta wannan ma ta rantsa da billahi lazi Allah ne ya hedanta yadda annabi dauda zai yi sai ce kai a kira annabi Suleiman yana ɗan shekara sha biyu wasu malaman sun ce yana zuwa Suleiman ya ce ga rigiman da ya faru fa me mafita ya ce baba ba ni takobin naka da kake zuwa yaƙi sai ba da takobin ya ce tun da ya zama haka ai mai sauƙi ne baba ta ran da ya cewa ya hezan ki ta ce Allah ke ba Allah ita baba dole ba kowa haƙinsa me za ka Suleiman ya ce za a raba ba wannan rabi ita ma ba ta rabi an je gurin Allah kowa sai mu ce da shi ya bada hira to ya za a yi aka ce ki rike hannun ta rike wannan ma ta rike ya daga ta komi sai ɗayan ta ce to tun da haka ne ni na bar mata sai fasa saran ya ce baba wannan wanda ta ce ta bar mata ɗanta ne wanda ta ƙi saki na ta aka ɗauke munafuka saki ku ce a raba ɗanta gida biyu gwara a ko'ina yaron ya rayu shi ne ƙura'ani ya tafi fahamna ha kullum na ce na hukuma wa ilman to irin wannan irin wannan gunduba nihayatul arabi akwai na wani bakin kare shi ma nihayatul arabi daban-daban ya fi kala uku annabi sulaimanu ko ina Allah ya bahi wannan fasaha to saboda haka ba zai yoyo a wannan zamanin da wayo ka ce wannan ni ka yi ne ni nan gaji babana wannan zan yi kaza ilimi ake kar ku zauna ku in koma ga da muke karatu kowa ya koma ya rike qur'ani da gaskiya na biyu ku nemi ilimin addini bayan mun nemi ilimin addini to sannan mu nemi ilimin mu na dariƙan tijaniya hawan hawa ne karatun mu na qur'ani faralla ilimin addini faralla dariƙan mu mustahabi amma mai gaskiya zama faralla ba za ka fita ba amma wata dariƙan za ka fita ka ga samu amma fa ba wannan ne wajibi ba sai ka san farillan sallah farillan alwala mustahabi wanda a lahira za a tambaye ka wannan kuma sai ya samu gurin zama ba zai yoyu a ce da kai mutum ba sai ka sa riga ka sa wando ka sa jamfa nan gaba an ganka in za ka fice sallah ce malam kaman kai ka yi sallah ba hula ɗora hula mana sai ka ɗora hulan to sai ka ga kai kyau amma yanzu ka cire riga da wando da jan baka sa hula ka fice Allahu akbar haka wanda zai nemi ilimin dariga wanda zai ke neman dariga ko bai nemi ilimin addini ba hula ka sa kudin tsirara ai a rike liman a daure ko ka ce kana da hankali sai an ce liman baka da hankali ko za ba da su kaga misali baya samun gurin zama ai sai barilla ya samu gurin zama ko so saboda haka mu gyara jadawali layin da malamai suka bar mu su koma su tada mu a wannan layi abinda za a yi mu koma mu yi dan girman Allah to jama'a za mu tsaya iya nan saboda yau bakin namu tana da yawa kuma kafin mu yi addu'a akwai saifin nan namu a dauko mana komanda wanda suke karatun waye bai samu zai fuka wanda za su addu'a can bayan ka wanda bai samu zai fuka mai addu'a yawa da man a ba da za a yi za a zuwa za a zuwa an yi za a ta ajiye ya dauki za ka yi jami'a in a yanzu za a karanta an karanta sai a tara shi a nan yawa wani hasan a kama da yanzu za a karanta ba zan fara gara da mu wanda kaga zai karanta jami'a ai wa annabi salati goma duk wanda ya karanta taifi din sai ya kawo ajiye fatiha kafa uku uku bismillah da qul huwallahu kafa uku uku a haɗu da fatiha da salatul fatihi مريم لله من فادي ما هو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الفا جماعه في عيني اكرمت